إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya ba mu wannan dama don ci gaba da karatun littafin riyadu salihin na babban malami abi zakariya yahaya bin sharaf annawawi Allah ya ji kansa da rahama muna cikin babi wanda malam ya mata ke taharimin zulmi wal amru bi raddil mazalim babin da ke bayani akan haramcin zalunci da kuma umarni da maida abinda mutum ya zalunta ko ba da dama ko neman yafiya akan wani zalunci da ya waru ga wani ɗaya da cikin ɗan adam bayani ya gabata cewa zalunci ya iya kumsammi barin abin da ke wajibi barin abin da ke wajibi wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta ma dan adam ya aikata wannan idan dan adam bai aikata ba to ya zalunci kansa yayi zalunci sannan zalunci zai iya kasancewa ta mahanga guda biyu ko ya kasance zalunci ne cikin haƙoƙin ubangiji a yana da alaƙa daga cikin abin da ubangiji subhanahu ta'ala yi umarni na aikatawa ko na hannuwa sannan ɓangare na biyu shine zalunci wanda ya shayi haƙoƙin bayan allah dukansu nau'ikan guda biyu haramu ne a same su ga musulmi sannan idan hakan ya abku ko abin da ya riga ya gabata mutum sai ya tuba kuma ya mai da abin da ya riga ya zalunta hadisi da zamu tashi na ainihin 214 wa an abi humayd abdurrahman bin sa'id bin sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu qala استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا من عزد النبي صلى الله عليه وسلم ya sanya ɗaya daga cikin ainihin sahabbansa wanda ke na ƙabilan azd ne yuqalu lahu ana ce mishi wannan bawan Allah ibn lutabiya shi wannan ibn lutabiya an dora shi ala sadaqa akan ainihin sadaqa falamma qadima yayin da yaje ya dawo daga aikin da aka dora masa na ainihin amso zakka da tattaro ta qala hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل منا ولئن أغنيه أنا وإني لا وإني أستعمل فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة لعارفن فلا عارفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له وراء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى روي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا متفق عليه cewa wannan mutumin daga cikin kabila azd ko izd yana ce mushi ibn lutubiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi aiki a matsayin mai tara zakka mai tara sadaka yayin da ya je ya dawo qadima ala rasul sallallahu alaihi wasallam ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo abin da aka bashi na ainihin zakka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce haza lakum wannan ita ce zakkaku wadda aka bani ita ce sadaka wadda aka bani in kawo gata wannan kuma dukiya da kuke gani wa haza ubdiya ilayya wannan kuma kyauta ce aka mun kyauta ce aka mun mun gane ma'ana wannan naku ne wannan kuma na wani kyauta aka mun Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yayi baya dacewa ga ma'aikaci wanda aka dora shi aiki ya aikata aiki sannan kuma ya bari wanda yake ma wa'annan aikin su rika cika shi da kyaututtuka suna ba shi kyaututtuka don saboda ƙofa ce ta mi ta ainihin buɗe hanya ta cin hanci sannan ƙofa ce ta cewa wannan mutunan idan aikin da ka sanya shi saboda rai tana da wani abu ko ido tana da wani abu duk wanda ya saba mata kyauta to zai iya ɗauke mushi ƙafa a taɓa haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah kenan saboda wannan abin da yake samu da saboda wannan kyautan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wa'azi ya tsoratar da su akan wannan ya hau bisa mimbari kamar yadda ke al'adansa yakan hau mimbari juma'a kuma gehe-gehe a masallaci yakan hau ainihin mimbari ko ya tashi cikin jama'a ya yi ma mutane nasiha akan wani abu wanda ya faru annabi yana fara bude maganarsa da kamar innal hamdalillah na innal hamdalillah ya bude wannan magana shine fahamidallah wa asna alaihi ya gode ma Allah subhanahu ta'ala kuma ya yabo ga ubangiji subhanahu ta'ala da ainihin sunaye wanda suka dace da shi sun maƙala sai ya ce amma ba da bayan haka bayan ni asamilu rajula yaya zan sa mutum ai ina sanya mutum aiki ma'anan shine ya zan ɗora wani aiki daga cikin kuma ba shi aiki daga cikin aikin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗora mana shine na ainihin addini na tattaro zakka fayati bayan ya je ya aikata wannan aikin sai ya zo mini ya ce wannan naku ne wannan kuma hadiya ce aka bani kyauta ce aka bani ya rarrabe afala jalasa mi yasa ba zai zamna ba fi baiti abihi a gidan babansa aw ummihi ko ma'aifiyarsa mi yasa baka zamna ba a gidanku wannan wanda zai baka kyautan ya zo ya baka kyautan wanda kuma galibi manya-manyan ma'aikata da ake ba su wannan kyautan daga sun sauka daga wannan matsayi nasu wannan kyauta suna samunta ba sa samunta ashe kyauta ce ake baka daman ma ba don ƙara dankon alaƙan zumuntaka ba ba don kasancewar shi shi abokinka ba ne a ya baka kyauta ne da wata manuwa shine tura suke cewa dama kado ne amfazo ne ya baka kado ne saboda yana da wasu manuhohi wata rana zai zo ya shigar da su ko da yanzu bai shigar da su to yana jira in ka ci kyautan ka ƙara shin daɗi ya ƙara baka to gobe sai ya zo da bukatun sai sa kuma ba lalle ba ne wannan bukatun nasu kasance yana akan gaskiya zai zalunci ne to saboda haka kai ma a matsayinka na ma'aikaci ka tsaya akan haƙƙin da kake samu ka tsaya akan abin da ainihin kake samu ka yarda da irin wa'annan kyautatan musamman manya-manyan ma'aikata wanda suke da ainihin hukunci a hannunsu amma babu laihi wani ya aikin alkhairi a babu ihsani ka ji daɗi wannan aikin alkhairin ba tare da ba ya sharɗanta maka ko na abu sai ka ba shi wani abu ko makamancin haka ko ya kawo maka wani labari sai ka ɗauki wani tukwici ka ba shi wannan duka yana da cikin babu ihsani sai ke cewa ya ce wannan nawa ne wannan kuma wannan kuma naku ne wannan baya dacewa me yasa ba zai zauna ba gidan iyayensa ya gani an kawo mishi kyautan in kana sadiqan in har da gaske yake wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam koda bai rantsuwa ba duk abin da ya hadi wajibi ne ga musulmai su yi aiki da shi su gaskata shi na yana daga cikin shardukan imani da shahadatu anna muhammadar rasulullah tasdiquhu fi ma akhbara طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر شاء الله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه والله مجسورا الله باب وان وان زي دوki wani abu ba tare da haƙƙin sa ba ganima ce kamin a raba dukiya ce ta jama'a ka doka kake banta da ita babu ne wanda ba naka ba ka doka ko ne ne na wani mutum ka sace ko ka wani kwace duk wani abu wanda ka ɗauka ka cinye ba tare da haƙƙinsa ba inda haƙƙinsa ne shi kenan ka kubuta me yasa kamar babban ma'aikaci misali a ce a cikin aikin nan da za ka yi ko a cikin wannan hidima da kake makayana a ciki ka ci abinci ka sha abin sha ko ka yi bukatunka wanda ba da babu da almubazzaranci ko kuma wannan aiki da kake a ciki ka ci abinci ka kama gidan haya ka kama bukatunka dai na kusa wannan ka yi a ciki karka huce iyaka ko kuma wanda ya wannan aikin din a ƙarshen yini za a ba shi kaza to wannan abubuwan da an ka yi yarjejeniya kuka yi yarjejeniya ka amince ya amince wannan suna da cikin abin da ka yi ci da haƙƙi ko da bayyana tunda abu ne wanda yake sananne an sani za ka samu amma abin da mutum bai yarda ba daga cikin dukiyoyinsa daga cikin dukiyan jama'a ba a baka ba ka ci wannan dukiyar ba tare da haƙƙi ba to wannan zalunci ne ce ba wanda zai yi irin wannan zaluncin illa laqiya Allah ta'ala sai face ya hadu da ubangiji subhanahu ta'ala ranar tashin kiyama ya hamiluhu yana dauke da wannan abin da ya zalunci ranar tashin kiyama wallahi ban san yaya zan ga ɗaya daga cikin ku ba ko ya yaya al'amarin zai kasance ga ɗaya daga cikin ku zai haɗu da ubangiji subhanahu ta'ala ya hamilu ba'iran lahu ruga yana ɗauke da ainihin raƙumi yana mai kuka yaya zai ɗauki raƙumi shi ya sani zai ko ɗauki raƙumi ya saci raƙumi au baƙaratan ko saniya laha huwar tana ainihin shi ainihin boda a ainihin bayansa zai ɗauke ta a kansa wannan kada ya isa musiba a gare shi ranar tashin kiyama sannan kuma ya isa fallasawa duk wanda ya gane shi ya san cewa ga barawon raƙuma a duniya ga barawon awaki a duniya ga barawon gwamnati a duniya ga barawon kaza zakka ɗauke shi in mota ce ka sace sai ka ɗauke ta ya zaka ɗauka ubangiji subhanahu wataala yana da wanda za su ɗora maka ranar ainihin tashin kiyama ka zo da wannan abin da ka sata aushatun tai'ar ko kuma akuya ce tana mishi maya tana kuka ya ɗauko ta Allah subhanahu wataala ya tsare mu sun marafa a yadaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa sama hatta ruya bayadu abtaihi ya daga ne har sai da aka ga hasken hamatansa fa qala sai ce allahumma hal ballagtu ya ubangiji shin na isar ai na isar da wannan wa'azi na tsoratar da su akan zalunci na tsoratar da su ya hudu ayi su uku annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata ya isar ballagha risala wa adda al amana ya isar da manzanci kuma ya cika amanan da aka dora masa ya rage gare mu daidaikunmu gaba daya kakka yarda ka yi zalunci saboda nau'i na zalunci ba wayo ba ne rishin wayo ne duk abin da ba haƙƙinka ba bai dace ka ci wannan ba to wallahi in ka ci kana ci kanka bala'i ne saboda ranar tashin kiyama sai ka biya wannan tunda dai hatta da tumaki wanda ba a yi duniya don su ba za a sanya su mai kahota rama ga wadda bata da kahota tunguze ta kar ka yi tsammani idan ka yi babakere a dukiyar mutane zaka huce lahiya lahi sai ka biya su kar ka yi tsammani idan ka cinye kayan mutane ba tare da haƙƙi ba hakanan zaka huce lahiya lau wallahi in ka yi wayo a nan duniya to za ka gane baka da wayo ranar tashin kiyama saboda a wancan lokacin kamar da za mu karanta za ka rika biya ne da lada da aikin alkhairinka ba da kudi ba za ka biya ko tumkiya babu tumkiyan babu kudin amma da ladan sallar ka karɓaɓɓiya ladan azumin ka karɓaɓɓe kenan dukkanmu ya zama wajibi mu kiyaye mu kiyaye hannayenmu akan zalunci mu rika bibita abin da ke halaliyanmu ne mu ce da ka yi zalunci kuma a zalunce ka so dubu sau don aka zalimce ka sau dubu ƙara ka aka yi gaba ƙara ka aka yi gaba wannan tanadi ne taskance maka dukiya ne ake ranar tashin kiyama ranar da dukiyar ta yi kowace dukiya tsada ranar da darajar ta ba iya kamanta ta da duniya da abin da ke cikinta wa ana abi hurairata radiyallahu anhu anan kan mu huce zakka in aka amso ta za a kawo ta zuwa ga shugaba na musulmi wanda kuma dukiya ce ta musulmi zai sarrafa ta inda ya dace a sarrafa wannan zakka a ba wanda suka dace a ba daga cikin bangarorin nan guda takwas kai da ka ɗauko wannan zakkan in kana daga cikin wanda suka tattaro wannan zakkan kana daga cikin wanda za a ba ka bari a cikin wannan zakka da ka kawo babu lahiya doka a baka duk ɗaya ne a yanzu da dukiya wadda za a yi ta gwamnati kai ma ɗaya ne daga cikin 'yan wannan ƙasa abin da ke mallakan ƙasa ne gaba ɗaya kana da wani ɓangare na haƙƙi a cikinsa amma ba duka ba to baka da iko a matsayinka na ɗaiɗaiku ka yi tasarrufi a kansa ba tare da cewa shugaba ya baka daman wannan bangare ba in shugaba yana da ainihin dama ya doki kaza yi kyauta da shi ko ya ce a ba wancan ko ya ce a hana ma wancan ko a kai wannan wuri kaza to kai kuma daga cikin wanda suke mabiya baka da haƙƙi kai ma ka ce to kamun in kai baitul mali a zuba kan in kai trezor a zuba bari ni ma in zabta sannan kuma kakka taɓa yarda da wahayi na shaidan wanda yake sanya maka cewa ai in na zalimci gwamnati ai ni ma ta zalimce ni da yawa haka ne ya kamar yadda ɗaiɗaikun mutane suke shaidan yake sanya musu wahayi ya ce to in ni na zalimci ne, ai ni ma an zalimce ni radda aka biya ni ranar tashin yawa ni ma zan biya shi duk wannan rashin dubara ne kuma wahayi ne na shaidan ka bari kai wa'anda suka zalunce ka ranar tashin kiyama suna da yawa za su ƙara maka matsayi to ina amfanin dubarar ka an biya ka kuma ka biya kuma me yake nuna maka cewa abin nan da ka zalunta zai iya biyan wannan abin nan da aka zalunce ka zai iya biyan zaluncin da kai to duk lokacin da kai zalunci ka ji dadin sa zaka ji ka samu wani kuɗi ka kashe su bilis babu wata wahala kaga kana ta faca ka babu wata wahala ka sayi abin da ya ga dama ka sayi abin da ke mai amfani da mara amfani ma kawai saboda kana samun kudin banza ne babu wahala wallahi kana tara ma kanka bala'i Allah ya tsare mu haka nan a cikin gida idan kina cikin gida dukiyar da take cikin gida dukiya ce ta mijinki abincin da ke cikin gida abinci ne wanda mijinki ya kawo baya halitta ki yi tasarrufi a cikinsu ba tare da haƙƙinsa ba ba tare da umarninsa ba idan za a bada ce to za mu ɗauke abinci za mu kai wuri kaza ce babu laifi ko ina nan ko bana nan idan an yi abinci in dai makwabta za a bada daga ɗaya biyu har zuwa uku babu laifi a kai musu shi kenan kin wuta gidanku da gidan wane ne in za ki ɗai giya babu laifi ki bada shi kenan kin wuta amma yayin da kika kwashe kin yi naki wata abuki yake ta zo gaida ki ce a tsakin wuta haka nan ki ci ko tiya shinkawa ki bata kin ga shinkawa nan ba ta ki bace mijin ki yaje so kin yi zalunci kake ce gidanki ne akwai abin da ba mallakin ki ba akwai abin da ba mallakin ka ba haka nan yaro game da ainihin dukiyan babansa kada ce to ai wannan dukiya ta baban mu ce to ta babanku ce ai ba kai kaɗai ba ne ba kai kaɗai kake da haƙƙi ba ba ka da haƙƙi ka yi tasarrufi ciki sai da izinin ma'aifinka idan ma'aifinka ya ce ɗauki kaza ba da kaza bakin daidai abin da ya ce ka ɗauki bakin daidai nan bakin daidai abin da ya baka shi kenan amma sauran da bai baka ba idan ka ɗauka ka yi zalunci shi ne in ya ɗauki naka babu zalunci babu sata saboda da kai da dukiyanka duka na babanka ne na ma'aifiyanka ne amma kai a matsayinka na ɗa to baya halitta kai da irin wannan dukiyan da ta gwamnati da irin dukiyan baba da dukiyan miji dukansu suna shiga cikin irin wa'annan hukumce-hukumcen da mutum yake da tsammani yana da haƙƙi a cikinsu وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من نعم من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه رواه البخاري wannan hadisin shi ke bayyana mi zai faru da azzalimi ranar tashin kiyama shi ke bayyana menene sakamako na wanda ya yi zalimci ranar tashin kiyama a yanzu ya yi ya ji daɗi a yanzu ya yi saboda ƙarhi ya ce a gaya ma duk wanda ake gaya ma a yanzu ya yi dubara ya yi hila ba tare da mutane sun sani ba ya haɗa wannan ya rage wannan ko ya gaya ma wannan ko ya ba da labari ba daidai ba ya ainihin ci dukiyar mutane kamar wanda zai ainihin sai da ƙasa ko zai sai da gida ko zai sai da wani abu sai ba mai kaya labari daban mai wanda yake saya labari daban a tsammanin shi dubara ce ya cinye dukiyar mutane ba tare da ainihin haƙƙi ba ko kuma wanda zai ɗauki dukiyar karara ko wanda zai ƙwace karara ko wanda zai yi zalunci karara to wannan shine amsarsa mi zai faru gare shi ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance harisun ne alaikum mai ainihin kwaɗayin alkhairi ne ga dukkan muminai annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkan talikai gaba ɗayansu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi tun a duniya yake cewa ku shaurara man kanat indahu mazlamatun li akhihi duk wanda addakwai wani nau'i na zalunci tsakanin shi da dan uwansa to karka yi tsammani an bar abin a siffan na kira aka ce mazlamatun duk wani nau'i na zalunci duk wani kes na zalunci tsakaninka da dan uwanka zai iya kasancewa dukiyarsa ne zai iya kasancewa jinin su ka zauda zai iya kasancewa marin shi kai ba tare da haƙƙi ba zai iya kasancewa da kashi shi kai zai iya kasancewa iyaka gonar shi kaci zai iya kasancewa gidan shi ka kwace zai ga sunan nau'ika na zalunci gaba ga sunan daban-daban ceto duk wanda adda kai wani nau'i na zalunci tsakaninsa da dan uwansa min irdihi dan kar mu ce dukiya kawai a'a na mutuncinsa kama ya mutuncinsa zama aka yi da kai da shi aka zazzage a zama aka yi da kai da wa'ansu aka zazzage shi zama aka yi a majalisa aka ci mutuncinsa aka yi da shi yi da shi haƙƙinsa ne kuka taɓa mutuncinsa wani abu na sirrinsa na gidansa baya so a bayyana kuka zauna kuka yi kace-kace da gidansa aumin shay'in ko daga kowane irin abu ne dai inda ya haƙƙin mutum ne to wannan zalunci ne tsakaninka da ɗanwanka sannan mu sani in ka tuba allah zai yahe maka ne aikin da ka aikata na game da zaluntar ɗan'uwanka don ya haramta zalunci sai kai zalunci ka saba ma ubangiji subhanahu wataala wannan idan ka tuba kace daga yau na daina zalunci to Allah zai yahe maka wannan tsallaka iyakan da kai keta iyakan da kai wannan sabon da kai na yin zalunci bayan Allah ya hana yanzu zaluncin wa ya gogu a'a sai in wanda ka zalunta ya yayi kaga inda yake da hadari kuma a ce tsakaninka da ubangiji ne kadai adda kai matsala sirri ne da kai da ubangijinka da dare kai sallah raka'a biyu ka kai goshinka sujada ka daga hannunka ko kana tsaye ko kana zaune ka daga hannunka ka risina ga ubangiji subhanahu ta'ala ka nemi yayi maka wannan tsakaninka da ubangiji ne amma wancan wanda adda kai haƙƙin wani dan adam to sai wannan dan adam kin ya yayi idan bai yahe ba to ga abin da zai faru cikin wannan hadisin ranar tashin kiyama sai ce fal ya tahallala minhu al-yawm yayi kokari ya warware wannan matsalar da dan uwansa a yau ina yake nihi a nan duniya lokacin muna rayi qabla alla yakuna dinar kamun wani wani ne wanda zai zo wanda babu dinari wala dirham ko kuma ainihin dirhami ai kamun ranar tashin kiyama in wanda zata zo wanda babu kuɗi babu naira ba sefa babu dolar babu yen babu rubi babu wani nau'i na kudin duniya babu raƙumma babu shanu babu wani abu da zaka bada babu su wannan me adda kai a wancan duniyar aiki nagari ko zunubi me adda kai a ranar tashin kiyama da za a biya zalunci da su aikin lada ko kuma zunubi in kana lahu amalun salih idan ya kasance yana da aiki nagari aiki nagari haka kai tsammanin duk abin da kai buga buga sallanka ko kuma aikin da kai akan bid'a ka kai tsammani zai karba irin shi ba ke ni a'a amalun salih aikin da kai dan Allah kuma kai bisa ga karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi don Allah ka tsarkake niyyanka Allah ya karɓi wannan aikin an rubuta maka misali ne zan bada an rubuta maka lada dubu ko lada ɗari gashi nan lada a aji to wannan ladan idan akwai wani wanda ka zalunta ba ku warware wannan matsala a nan duniya ba zalimcin da ka mushi ya kai lada dubu ko lada ɗari haka za a kwashi ladan nan gabanka a bashi subhanallah Allah ya tsare mu a wannan ranar wa wannan ladan da za a kwashe kana gani shine wanda da babanka da ɗanka da matakka da duk wani wanda ke da matsayi a nan duniya ya zo ya tambaye ka daidai da ƙwara guda na lada ka bashi Allah ba za ka iya bashi ba saboda girman wannan ladan da kimansa a ranar tashin giyama amma kana gani za a kwashe a biya mutane idan baka da aiki na garfa ukhiza afwan sai ma ya nabi sallallahu alaihi wasallam ce ukhiza bi qadari mazlamatihi za a kwaso wannan ladan na aikin ka karbabbe daidai da zaluncin da kai wa in lam yakun idan baka da aiki karbabbe musiba saman musiba Allah ya tsare mu idan lam yakul lahu hasanatun baya da aiki karbabbe na lada ukhiza min sayyiati sahibihi sai a ɗauko daga cikin zunubin wanda ka zalunta fahimila alaihi sai a ɗora mashi can dai misali ba ka da ka zalunce shi wannan zaluncin inda za a biya shi a nan a ƙaddara shi da lada lada dubu za a ba shi to ba ka da lada dubu amma shi kam ya taɓa zina ya taba ƙarya ya taba kaza ya taba kaza ya saba ma Allah ya zo da lodi na zunubai sai a cire zunubi dubu a lafta maka kaga idan aka cire zunubi dubu daga nashi mai ma'aunin shi zai mi zai sauki kai kuma naka za a ƙara loda ma na ɓangaren zunubi zai yauni subhanallah yanzu dan Allah mai wayo mai dubara zai yi saboda wannan duniyar mai 'yan kwanaki din abin da za ka iya yi wa a nan bai huce ba in ka tara dukiyar ba ko ka sayi gida ka shiga gida ciki ka yi ta shinkori ko ka hau abin hawa mota wadda ba za ka iya wuni ba kana yawo a ciki ko moto za ka tahi ne ka kawo ka yadda ka aji ko kuma ka sayi wani tsimma wanda za ka sa yi kyalkyal mutane su gani rana ɗaya kwana na biyu na uku in sun gani kallon shi ma ba sa yi duk irin kyan saboda sun gan shi sau ɗaya sau biyu a cikin ka ko kuma ka ci abinci din tsadan shi din tsadan shi a cikin cikin ka in ya kwashi wani awoyi baka isa ka bar shi a cikin ka ba sai ka kai ka zub da shi muƙaddara ka ci abinci mai darajar jika goma wallahi baka isa ba yayi sati a cikin ka ko ya isa kwana biyu ma bai yi ka cike cikin kai ciki ya ragwazgwaza shi ya yi kowanne tsami dole zaka kai shi ka zubda shi to don mi zaka ainihin hallakar da kanka a wannan duniyar wanda in ma an baka dama ka ji daɗin ka taso cikin gida mai yalwa mai dukiya bai huce ka ji daɗin shekara sattin sauran kawai lallaba za kai kana da shekara ashirin ka ƙara sattin ka kai nawa tamanin tun wajen sattun an fara hana kawo an abubuwa to don me a wannan duniya da daɗin zai yanke sannan kuma kwanakin ta ƙayyadaddu ne ƙarewa take don me zaka halakar da kanka alhali can kasan dawwama za a yi can kasan mutuwan ma mutuwa za ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu hankalta mu hankalta to sharri ne ga zalunci وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم a cikin wannan hadisin yana mana wa'azi ne mu kasance musulmai na gari shi musulmi shine wanda ya sallama al'amarin shi zuwa ga Allah ya meka wuyan shi zuwa ga Allah subhanahu wataala da da'a ai ya sallama dukkan lamarin shi ga ubangiji subhanahu wataala ba ya da ta cewa sai in Allah ya ce ba ya da abin da zai aikata sai in Allah ya ce ba ya da ra'ayi sama da ra'ayin ubangiji subhanahu wataala shi mai biyayya ne haka kuma ubangiji subhanahu wataala yake son gabayin su gaba ɗayan su kasance ya yi wallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzansa kar ku shiga gaban Allah da manzansa ku tsaya in Allah ya ce ku aikata manzansa ya ce ku aikata Allah ya yi hani ku hannu anzan shi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ku hannu shine addini to musulmi na gari wanda musuluncin shi ke cewa ya inganta a jikinsa wanda musuluncinsa zai mushi amfani wanda musuluncinsa zai ainihin tsiratar da shi shine wanda baya zaluntar mutane shine man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda musulmi suka kubuta daga halcinsa wa yadihi da hannunsa akan cutarwa halcinsa da kan cutarwa hannunsa halcinsa kai ya rika amfani da halcinsa yana zagin mutane kai ya rika amfani da halcinsa yana yi da mutane kai ya rika amfani da halcinsa yana cin mutuncin mutane ko wuri ne ka zamna kaga kawai babu wata karuwa yi da mutane yake iko gari ka canza musu ka canza musu hiran ana dauko hiran wani ai wani yayi kaza wani yayi kaza canza hiran ɗauko wani ado ta da ba ta duniya wadda za a yi ta tattauna kowa ba da ra'ayinsa ka taimake su in ka gaba za su yi wasu wannan sai ka sauya wurin zama kai a karan kanka ka halicen ka ya zamanto ba ka da komi a cikinsa sai sharri sai zagin wannan sai cin mutuncin wannan in ka san halicen ka ba iya hudun alkhairi mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai shiru kai shiru kaka ce komi shiru ma taimakon kanka ne tunda ni na san baki na in na bude shi matsala a dakwai kai shiru kawai man annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka wadi alkhairi ko kai shiru wa yadihi da hannunsa kar hannunsa ya zamanto ya rika dokan kayan wannan ya kwace kayan wannan ya make wannan ya buge wannan akan zalunci wal muhajiru haƙiƙanin wanda ya hijira shine wanda ya yi hijira akan abin da Allah subhanahu wataala ya hane shi Allah ya hana ta kaza ya haramta kaza to kai ma ka nisanci wa'annan wannan abubuwan iyakoki ne na Allah subhanahu wataala karka ke tara su wa anhu ai daga Abdullahi bin Amr kana yake cewa kana ala taqalin nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulun yuqalu lahu kirkira فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد جلها daga cikin ainihin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga cikin ainihin mutane da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawon Allah da ake tafiya jihadi da shi ana ce mushi kirkira wannan sai Allah ya karɓi rayuwarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan wuta ne abun nan ya ba mutane mamaki suka shiga yaya za a ce dan wuta ne ga kaza ga aiki kaza ga aiki kaza me ya kai shi wuta kuma mu gane cewa yana wuta daban ne da dawwaman mutum a wuta mun gane cewa a aqidan ahlus sunna wal jamaa mumini zai iya aikin da zai iya sanya shi wuta ta wani lokaci daidai azaban da za a mushi na yadda ubangiji ya ga dama sannan Allah subhanahu ta'ala ya fitar da shi amma duk wanda ke da imani yadda ke da tauhidi ba zai dawwama ba a cikin wuta sai aka riga bincika to shi ko me ya kai shi zuwa ga wannan halin sai ana leka ana leka fa wajadu aba'atan sai aka samu wata abaya ko wata alkabba irin rigan nan babba ƙadgallaha ya ɗauke ta kamun a raba ganima kun ga ganima ta suwa ce ce ta wanda suka ce yakin ce ko yana da haƙƙi a ciki amma sai ya ɗauka kamun a raba ɗaukan shi kamun a raba zalunci ne sata ce kamar galla ya ati bi ma galla yau malƙiyama ko duk wanda a'a wa man galla wa man yaglu ne ko harama haka ne zai zo da abinda ya ainihin sata ranar tashin kiyama to kaga a nan wurin abun yana da haƙƙi a ciki da ya haƙuri za a raba in ma ta hau hannun wani in yana so sai su yi masanya ko ya saya a ciki ko kuma ya ba da shi abin da aka ba shi ya ci mishi ciko amma in ya ɗoka kamun a ba shi to ya zamanto mi ya zamanto sata ce wani abi bakara nufai bin haris radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض lalle lokaci ya juya ya gewayo kaman yadda ubangiji subhanahu wataala ya halicci sammai da kassai yake cewa asana shekara isna ashar shahara wata goma sha biyu ne minha arba'atun hurum daga ciki akwai watanni guda hudu masu alhurma salasun mutawaliyatun shi watanni guda uku a jere suke su ne zulƙada wa zulhijja wal muharram sannan ɗayan daban shine ainihin rajab mudar allazi baina jumada wanda ke tsakanin jumada wa sha'ban ai shaharun haza annabi sallallahu alaihi wasallam yace musahabbansa yana hudba ne wani wata ne wannan kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon shi suka yi sani dan ba su san ba ko wani wayi ya zo ko an sauya mushi suna ko menene suka ce Allah da manzon shi suka yi sani fasakata sai annabi yayin shiru hatta zananna har sai da muka yi tsammani annahu sa yusammihi bi ghairi ismi annabi zai sanya mushi wani suna ba sunansa ba qala alaysa alaysa zulhijja wannan watan ba watan zulhijja bane qulna bala sai muka ce watan zulhijja ne shine qala fa ayyu baladin haza wannan garin da muke ciki wani gari ne qulna allahu wa rasuluhu alam allah da manzon shi suka yi sani sai fasaka ta sai shiru hatta zananna sai da muka yi tsammani annahu sa yusammihi bi ghairi ismi annabi zai sanya mushi wani suna ba sunansa ba qala alaysa albaldata ba garin makka bane قلنا بلى شيني دي قال فأي يوم هذا ونن ونيني ني قلنا الله ورسوله أعلم ألا دمن زن سكي سني فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمي حسيد مكي زماني چيا زي سن يامش ونسونا وسونا سبا قال أليس يوم النحر يو بارانا ينكا وچرانا صلى قلنا بلى مكي اي ديو چرانا صلى فإسيتي معنى ونن ونسلوني نجن هنكلي duka kenan na tambaye wani wata ne yau kowa zai tunani zai yi mi ya ta yi ta neman wata wani yini ne yau yau wace rana ce tunani zai ta yi tsere ka shayo tunanin mutane sai ka saka abin da kake so su ji sai ya ci fa'in na dima'akun to ku saurara lalle daga yau jininku tsakanin junanku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku alaikum tsakaninku haram haramu ne ai haramu ne wani ya zuba jinin dan uwansa haramu ne wani ya ci mutuncin dan uwansa haramu ne wani ya dauki dukiyar dan uwansa kuna musulmi yanzu wannan hadisin mudibiyan da gariruwan musulmi suke da wannan hadisin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu haramu ne ka hurmatu yaumikum haza kamar yanda wannan yinin naku yake yini ne mai alhurma fi baladikum haza haramu ne kamar yanda wannan garin yake da alhurma fi shaharikum haza a cikin wannan watan mai alhurma sai ce wasatalqauna rabbakum wallahi za ku mutu ku hadu da ubangijinku fa yas'alukum ana a'malikum ubangijinku zai tambaye ku akan ayyukanku ala ku shurara fala tarji'u ba'di kuffara kar ku koma kafirai bayana kar ku koma kafirai ku yarda karantarwa ta ku yadda hasken wahayi ku yadda alqur'ani ku yadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku koma kowa yana fatawa da son zuciyarsa kowa yana bin ra'ayinsa ku zama kafirai ku kafirce mu Allah da manzansa yadribu ba'dukum riqaba ba'd wani shashi ya rika biyan bugon wuyan wani shashi ku zubda jini yan uwanku alal yuballighu ash-shahidul ghaiba wanda ya halarta ya ji wannan hudubar to ya isar da sako ga wanda bai ji ba wannan nau'i ne na karantarwa da kuma nau'i ne na isar da ainihin sako annabi in yi sallallahu alaihi wasallam ya hudu hadisi ya yi hudu ba ba ga wa'annan mutanen kaɗai ba ne ga dukkan al'umma ne a isar da wannan ilimin duk inda ya kai ya dace a isar da shi sai ya ce ku isar da duk wanda ya halarta ya isar da ga wanda bai halarta ba fala'alla ba'da fala'alla ba'du yakan yi wani shashe daga cikinku man yablughu an yakuna au'a afwan man yablughu an yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu yakan iya yuyuwa daya daga cikin ku go wani shashe daga cikin ku wanda wannan sakon zai kai gare shi ya kiyaye wannan hadisin ya hardance shi fiye da wanda ya ji shi sun makala sai ya ce ala hal ballagtu ku saurara shin na isar da sako ala hal ballagtu shin na isar da sako qulna na'am sai muka ce eh an isar da sako qala allahumma shahad sai ce allah kai shaida a nan wurin a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace jininmu da dukiyoyinmu da mutuncinmu a tsakaninmu haramu ne haramu ne a gare mu hadisi biyu na ƙarshen shayin an abi umama iyasu bin za'alaba al-harithi yake cewa ana rasulullahi radiyallahu anhu ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yamini faqad awjaba Allahu lahu an-nar duk wanda ya kwaci ko ya yanki haƙƙin wani dan uwansa musulmi da rantsuwarsa to ya wajabta ma kansa wuta ko wuta ta wajaba a kansa saboda nau'i na zalunci a yanzu kuma akwai wanda ba ma shi zai ci haƙƙin ba kawai haye shi za a ɗauka ya ce na rantse da Allah wannan gonar tawana ce ko kuma ya ce bari in rantse da ƙur'ani iyana su ci gonar ya san ba tashi bace ba amma tun da an zo shari'a aka ce to yanzu a yi rantsuwa ka rantse da Allah ka rantse da alƙur'ani in wannan gonar taka ce sai rantse ya san kuma ƙarya yake a ba shi wannan gonar kuma wa zai bar ma wannan gonar magada ka tahi can ka zalunci mutane ka ɗauki zunubi ka bar ma magada su yi face-face da wannan dukiyar wani ma zai saida ta wani zai ci gaba da amfaninta ta zo mishi halak malak ya gade ta kai kuma ka tahi da musiba don me wallahi duk wanda ya kwaci haƙƙin wani saboda rantsuwansa aka kwata aka bashi to tabbata ya yanka an yanka mushi wani bangare na wuta wuta ta waje ba a kansa harrama alaihi aljanna tunda ya shiga wuta an haramta mushi aljanna wannan babban razani ne wallahi babban narko ne fa qala rajulun sai wani namiji ya tashi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da da abu ne kadan faƙala sai mun zala sallallahu alaihi wasallam wa in ai wa in kana in qadiban min araqin ko da iccen aswaki ne haula wala quwwata da Allah nau iccen aswaki yake da ya wuce dala goma dala biyar daidai da sandaha ta wuce dala ɗari takalmi ka ɗoka duka ya wuce shi ka ya wuce kaza wani dala sattin wani kaza to idan wanda daidai da asuwaki ya sace na mutane ko ya ce wallahi na wani aka ɗoka aka bashi ya wajauta ma kan shiga wuta ta ina ga wanda ya cinye gonan mutane suna nan da yawa ba ina ga wanda ya cinye gidan mutane ya san cewa mai gidan cewa yi wane ka zamna in allah ha allah ya baka naka ko wane ka zamna ha allah ya karɓi rayuwata daga na rasu na magada ne wane ka zamna 'yan watanni kowa ne ina son aron gida in zamna wani ɗan lokaci je ka zamna kawai shi kenan tun da ba wanda ya san wannan labarin da kai sai mai gidan da mai gidan ya mutu yara ba su sani ba sai ka yi kirin ka ci ka manci ka kyale in akwai wani wanda ya ɗan san labarin in ya zo sai ka kwala rantsuwa ka ce wannan magana fofofo ba ta yi ba kai wani ciniki za a yi ciniki wa haƙƙinsa ya san ya amshi wannan kuɗi kawai ya murza sai ce ina ni baka taɓa bani bashi ba ni bani wani bashi ya san kuma da gaske yake da gaske an bashi bashin kawai cinyewa ne dubi yake yana da wayo wallahi zalunci tufu ne kamar yadda mu karanta tufu tufu ne ranar tashin giyama wani adi bin umaira ko alkindi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ista'malnahu minkum ala amalin duk wanda muka sanya shi wani aiki muka bashi aiki fakatamana mihiyatan fama fauqaha ya ɓoye daidai da allura ko sama da haka kun san allura ta ɗinki ko ko sama da haka kana menene gulowulan sata ce sata ce kawai ce sata ce sannan ya atibihi yaushe yawmul qiyama zai zo da wannan abin da ya sata kamun araba ranar tashin kiyama saboda an sa ka aiki in ka kawo baitul mali aka kawo ga shugaba haƙƙi ne na ainihin jama'a shi ya san yadda zai kasace amma sai ka sace ko ka ga wata mantur ko ka ga wani abu kai daidai da allura aka ce to ya yi sata faƙama ilaihi rajulun aswadu min al'ansar sai ga wani mutum baƙar fata daga cikin mutan madina ka anni anzur ilaihi yanzu nan da nake karanta muku wannan hadisin kamar ina ganin shiga shi ya tashi faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah iqbal anni amlaka a karɓi aikinka da ka bani mana an riga an sanya shi mi aiki sai ya gami bayya iya ci a bashi ya amshi aikin da a amshi aiki amshi uzuri qala wa malak yace me ya same ka قال سمعتك تقول كذا وكذا ناجي كنا cewa kaza da kaza da kaza qala wa ana aquluhu al'an indan saboda haka ne yanzu ma zan ƙara maimaita man ista'malnahu ala amalin duk wanda muka bashi aiki falyaji'u bi ko bi qalili yazo da kadan kinsa wa kasirihi fama utiya minhu akhaza abinda aka bashi sai ya karba wa ma nuhiya anhu intaha abinda aka hana shi kar ya sata kenan in ka baka aiki aka baka ainihin tattara zakka daidai da allura in ka doka ba tare da an baka ba sata ce ka kawo shi gaba daya abinda aka raba aka baka kasonka shine haƙƙinka abin da yake ciki wannan koda kana son shi sai ya hada ka san wani ka haƙura inda ka kasance ka yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ku hanu Allah subhanahu wataala ce muke ma abinda muka wadi daidai Allah ba mu ladan sa wanda muke kuskure Allah gafarta mana la gafarta mana ala gafarta mu iyayenmu la kamar kunci hankali a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah subhanahu wataala muke roƙo ya albarka a cikin rayuwarmu Allah ka yi albarka a cikin dukiyoyinmu Allah ka yi albarka a cikin ayyukanmu gaba ɗaya Allah ka tsarkake ayyukanmu da gariya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik